alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah za mu tashi darasi na biyu a cikin manzumatul qawaidil fiqhiyya ta ibn sanad rahimahullahu ta'ala za mu tashi baiti na goma sha tara inda malik yake cewa wa daf'u aula indahum min rafi'i wa bil ma'asi la tunit bi shar'i yace wa daf'u aula indahum karewa ita ta indahum a indal ulama a wajen malumai min rafi'i daga daukewa wannan ka'idar tana da ibarori masu yawa suna cewa ad-daf'u ashalu min ar-raf'i a wata ibara kuma suna cewa al-wiqayatu khairun min al-ilaji abinda ake nuhi shine rigakahi yahi magani ana gane da kyau ku rigakahi yahi magani ma'ana a musulunci ya koyar da mu ka yi ƙoƙari ka kare abu kamin ya zo da sai ya zo kuma a ce a yi ne a yi maganinsa ana gani da kyau ko nan akwai misalai da na bada misali kai ne ka zo za ka kabarta sallah sai ka ji cikinka ya motsa ana gani da kyau ko ka ji cikinka ya mi ya motsa idan ciki ya motsa ɗaya cikin biyu ne ko imma dai iska zai huto ko kuma ma'ahinsa zai huto ko ai kun san ma'ahinsa ko eh wanda shi ne kenan to kunnuwa ne yakan na baya ko wannan shi ne kenan to a wannan lokacin abin da ya alkhairi shi ne ka je ban ɗaki ka hudo jakan nan ka yi arwalla sai ka zo ka yi sallah ana gane da kyau ko in kai haka kayi ne kayi daga kai da kana cikin sallah ka ji an maka wani kululun kululun kululun an bamba mota ana gane da kyau ko kenan in kai haka kayi daga kai ko to wannan shine kenan haka kuma bayan wannan misali saurayi ne sabon aure kuma ga ramadan a musulunci ya halatta mutum yana da azumi ya yi wasa da iyalin shi amma sai ka san dafa akwai matsala ana gani da kyau ko an jima ba haɗu kuma ga ramadan ga azumi ka san daga wasan za a iya zarcewa to a wani lokacin sai ka ce lami sasa an gane lami sasa to wannan shi ma mokile ne idan lami sasa nesa da nesa kallon kura san kallon kura ko in za ka kallon kura kusanta za ka tahiya shi da ake nufi nesa da nesa kallon kura a in ka matsuwa ai san akwai matsala wanda kamar wanda wanda wani dan karambani ya je mije wai yana rigon kura kuma ka san abin gane wasu ya fara zura hannu yana abin gane ai ka san sai dai wani hannun ba shi ba ko to wannan shine kenan shine nesa da nesa kallon kura to ka gani in ka in kai lami sasa da kai da matarka kaga sai an yi riga kai ko wannan shine kenan domin an yi wasa za a iya zarcewa an zarce kuma akwai matsala ko wannan shine kenan shine ma'anan addafu ashalu min rafi ana ko kuma addafu aula min rafi ko kuma alwiqayatu khairun min al-ilaji wa bil ma'asi la tunit bi shar'i ana gan da ke ko wa bil ma'asi la tunit bi shar'i idan ana cikin sabo a shari'a ba a samun rukhsatahum saukin su shi yau nan dole ne sai an hada su yanda ka'ida take shine kun gani ma ai ko ni rotation ma ina yazo a tsakiya yake ku diba ni rotation kin da kyau a tsakiya yazo da a nuna maka nan ne tsakiya nan ne karshen ka'idar wa bil ma'asi la tunit bi shar'i rukhsatahum ai abinda ake yin shine ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi ko kuma la tunatu rukhsatu bil ma'asi abinda ake nufi shine duk wani sauki da musulunci ya ma mutum idan kai a cikin sabon Allah kake ba amma wannan saukin bil misali tadhil maqal wanda yake balaguro an masa saukin yayi mi a yayi kasaru yanzu mu da muke balaguro misali balaguron da muke na da'awa ko balaguro ne wanda yake halal kuma mu ce ma na ibada kan ma mu ba da misali da kanmu kai ne za ka je gari kaza wajen kasuwanci balaguronka na halal ne ko ya halatta kai ne ka yi kasaru to amma wannan ne zai je ya mai wajen kallon kokowa balaguron nasa na sabon Allah ne ko na halal ne na samu Allah ne kenan shi baya halatta gare shi yayi mi kasaro la tunatu arrukasu bil ma'asi a wata ibara suna cewa la tustabahu rukhsatu bil ma'asi ko fil ma'asi ana gane da kyau ko wannan shine kenan wannan ka'ida tana da muhimmanci sosai ita ma waru ha yawwa wanda ya hita misali zai je wani gari wajen wajen wajen danhara ana ganin da ke ko kun ga shi ma nan balaguro ne na me balaguro ne sabon Allah kenan shi ma ba zai yi kasaro ba in yi kasaro ma sallar ba ta yi ba to wannan shine kenan amma akwai malamin da suke suka saba ma wannan amma dai tahiya akan wannan shi ya alkhairi don mutumin kirki zai nuna mishi da cewa wai kasarun ma dan sabon Allah ne an hana mini kenan ya kamata in ma kai na kiyamul layl ko wannan shine kenan sai mala ya ce wa rukhsatun bi shakki la tunatu haka haka kuma shakka ana gane ko dalilin shakka ba a ma mutun sauki ana gane ma'ana ba a samun sauki na shari'a da shakka misali a shar'ance gani akwai misali guda biyu nan da na kawo Uh, na shari'a ta ba da damar idan mutum ya ɓace ana gane da kyau ko aka yi shekaru ba a gan shi ba ana iya a ba shi hukuncin yami ya mutu ko kuma mutum ne ya ɓace yanzu an zo raba gado yana daga cikin wanda za a raba da su gado ba a da tabbacin ya mutu ko bai mutu ba ana gane da kyau ko to ba za a cewa ba gadon shi shi ma a rabe shi don mi don ana shakkar ya mutu ko bai ba ko bai mutu ba amma dai za a iya raba gado amma dai ka san shi sai a mi sai a aje mishi don saboda shakkar da ake yi ta ya mutu ko bai ba don tana iya yana da rai tana iya kun bai da mi bai da rai sai an samu tabbacin babu shi sannan ka san nashi za a iya mi za a yi rabi ma mutane shi bayan wannan kuma shine ku ne kuke cikin masallaci kun yi sallata magariba sai wani ce kai ni ho ina shakkar hadari ho za a yi na biyu shakka ce yake to wannan shakka ba ta ba ku daman ku yi sallar wace isha'i amma da kuna da ne kamar hadari ya gangamo an fara iska kenan akwai irin wannan akwai yaƙini ko akwai zato mai rinjaye kun sa a shirya ana aiki da zato akwai zato mai rinjaye za a yi mi za a yi ruwa amma kawai daga ya ga dan girgije abu kai girgijen can daga ganin shi sai yayi ruwa ana ga da ke ko to wannan shakka ce ita kuma la tustabahu rukhsatu bi shakki ko kuma la tunatu rukhsatu bi shakki ba san ko ana gane da kyau ba kenan a musulunci ba aiki da shakka amma ana aiki da da zato mai rinjaye na gaba shine والرضا بشيء فعل رضا بما منه إذا تولد والرضا بشيء إذا فعل yarda da wani abu idan an yi shi ridon bima minhu tawallada to yarda ne da abin da zai hito da gare sa ana gane da kyau ko ma'anan shi shine ar-ridha bima yake da suna ar-ridha bi shay'i ridon bima yatawalladu minhu shine ka'idar ar-ridha bi shay'i ridon bima yatawalladu minhu yadda da abu to yadda da abin da zai hitowa daga cikinsa bil misali ya tadhi al maqal shine idan ka yadda da likita yayi maka hoshi idan wajen hoshin nan ya hoshe ka ai kun gane abin da nake nufi ko wajen hoshin nan ya hoshe ka ba zai biya ba don kai ka yadda ya mi kai ka yadda ya mi yayi maka hoshi ma'ana bari mu ka misali karara in za a maka hushi sai ka yi sinye na me na ka yarda a maka hushi ko naka ya yarda a me a yi hushin kenan wannan yardar da ka yi duk wani kuskure da za a samu wajen hushin in aka same shi ba za ka ce sai an biya ka ba don kai ka me kai ka yarda ridon bi shai ridon bi ma ya tawalla minhu amma sai an samu sakaci amma an samu sakaci wannan lokacin za su biya misali a ce sun manta shi zo a cikin a cikin ma'aifa kaga wannan ai sakaci ne ko wannan shine kenan ko kuma muke da suna misali wajen hoshin sun bude inda ba ne kamata a buɗa ba kuma an san ba a buɗa nan to wannan kuma kaga sakaci ne ko a ce jahilci ne to wannan za a ce za su biya ana gane da kyau ko wannan shine kenan ko kuma misali na biyu shine ka kawo ma malami ɗanka ka ce duk in yi layi a ladabtar da shi yanzu wajen ladabtar da yaron sai ya ji ma yaron ba ya da layi kuma ko ka kai ƙara ba za a mi ba ba za a mishi komi ba don mi dai kai ka yarda ka ce ami a ladabtar da shi shi ne ridon bi shai ridon bi ma ya tawalla da minu ƙa'ida ce mai muhimmanci sosai shi yasa 'yan boko da yake su 'yan doka ne in ka kawo ɗanka sai ka yi sinye da ka yarda duk abin da ka'idodin makarantar su yaron za su yi mishi shi yasa malamin makaranta ake cutar ku sai ka bigi dan mutane su kai shi kara kuma a iya ma liƙe malami dan mi dan ba a yi mi ba yarjejeniya to kaga da an yarjejeniya sai ka ce aga takarda shi ya ce ya ba da damar duk abin da ake ma ɗalibai shi ma a mishi to mu daga cikin ka'idar mu in yaro ya zage wani muna hoshe mai baki shi yasa muka hoshe ma dan shi baki to kaga ni ko ridon bi shay'i ridan bima ya tawalladu minhu walis-su'ali fil jawabi a'ida walis-su'ali fil jawabi a'ida tambaya tana komawa a cikin amsa eh amsa tana komawa a cikin tambaya yanda suke cina suna cewa al-jawabu mu'adun fi su'ali al-jawabu mu'adun fi su'ali ma'ana asali ita amsa a cikin tambaya take yanzu misali mutum ne ya ce maka wannan abun naka ne sai ka ce masa e kamar ka ce e nawa ne e nawa ne a cikin me aka hudu e nawa ne naka ne e nawa ne nashi ne e nashi ne amsar a cikin mi take a cikin tambaya take shine ma'ana as-su'alu mu'adun fil jawabi wannan ka'idar manuwarta shine idan aka tambaye ka abu kace eh to shikenan a shari'a za a yi aiki da wannan abu ko da baka mi ba baka maimaita cewa baka baka biyo da wani abu a baya ba shine ma'ana as-su'alu mu'adun fil jawabi wa laysa lis-sakiti qawlun thabata wa ma tara akthara fi'lan qad ata فإنه أكثر فضلا ونرى تعدية أفضال مما قاصرا والفرض فاجعلنه ذا فاضل على الذي فعلته من نافل فضيلة تعلقت بذات عبادة أفضال مما تاتي أفضال مما تاتي walaisa lissakiti qaulun thabata wanda yayi shiru to ba a tabbatar mishi da magana yanda kaida take la yunsabu ila sakitin qaulun ba a jingina ma wanda ya shiru magana ma'ana a shari'a in mutum bai magana akan abu ba ba ka cewa ya ce kaza ba a ci ma mutum albasa ba a ci ma ba a ci haka nake cewa ko yawa ba za ka ci ma mutum albasa da bakin da bakinka ba ma'ana a shari'a komi ana so a yi shi dalla-dalla ana gani da kyau ko komi a yi shi dalla-dalla mutum bai yi magana ba to ka a gina mishi magana sai dai akwai ka'ida ta gaba wanda malam bai kata ba suna cewa as-sukutu fi ma'radil bayani bayanun idan ka yi shiru a lokacin da aka nemi ka yi bayanin wani abu ana gani da kyau ko to wannan shirun da ka yi yana nuna kayi magana yana nuna kayan da abinda ake nuhi shine budurwa ce aka ce mata kina son wane ana gane da ke ko sai ta yi shiru ta yi magana ta yi magana ta yi magana yauwa ana gane da ke ko wasu kutu fi ma'aradil bayani bayanun wallan shi ne kiran amma zawara ita zawara ita dama an san tana magana ita budurwa ce dama an san ba ta magana irin wannan wurin ba ta magana ko da yake yan matan ma ne sai a hankali ana yanzu akwai ma da ita za ta ga ita ga wannan take so to amma ita ba zawara ita wannan ita dama an san ita ta san komi ita wannan a shari'a ma aka ce ma a barta neman makanta in an nemo mata kuma sai in ta yi magana ana gane da kyau ko to wannan shine kenan a takaice dai as-sukutu fi ma'radil bayani bayani yanzu yaro ne yake kukan shin yunwa sai kace mai kai kana ci sai ya shiru da Allah shirun da yake cewa ne ba ya ci kai yana ci ne ana gane da kyau ko wannan shine kenan na'am sai yace ina ne muke wa ma tara akthara fi'lan qad ata wa ma tara afdala fi'lan qad ata shine ma'anan duk abinda akthara fi'lan qad ata duk abinda ya kasance aikin shi yahi yawa fa innahu aktharu fadlan to yahi falala abinda ake nuhi da wannan shine kenan duk abinda wajen yin sa an yi shan wahala ana gane da kyau ko na ibada to wannan ya fi falala bari ba ku misali mutum ne mutum biyu ne suka zo suka yi nafila raka uku uku wannan ya minti goma yana yi wannan kuma ya minti uku wani ya hilada a don mi don saboda shi aksaru fi'ilan ana gane da kyau ko to shine wannan kina shine ma'anan wa ma tara akthara fi'lan qad ata fa innahu aktharu fadlan duk abun da yahi yawa a wajen aiki to yahi falala ana gane da kyau ko shine wannan kina wa nara ta'diyatan afdala mimma qasura eh bakin nan ne haka ne taka wa nara ta'diyatan afdala mimma qasura kuma muna ganin ma'ana malumai suna ganin ta'diyatan abin da yake amfaninsa yana zuwa ga wasu afdala shi yahi falala mimma kasura daga abin da amfaninsa ya takaita ga mutum ne wannan ka'ida tana da muhimmanci sosai wallahi rashin fahimtar ta yasa da yawa daga cikin alazai kudin su kudin su ba su albarka ga kudin ta hanyar samun lada amma suna sa a inda ladar ba ta da yawa ka'idar shine suka ce annaf'ul muta'addi afdalu minan naf'in qasir duk abun duk ibadar da amfaninta yana cirata zuwa ga wasu bai takaita ga mai yi ba kawai to ya yi falala a wajen Allah yadda ibadar da amfaninta kai kadai take take shahuwa bil misali yattadhi al maqal wannan mutumin yana da kuɗi miliyan biyu ya zuba ya je umara shi kuma wannan yana da miliyan biyu ana gane da kyau ko sai ya gina rijiya duk da kuma rijiyar miliyan biyu su shiga miliyan guda ne suka shigo ƙasa ga haka wanne ya yi falala a cikinsu a don me yasa saboda shi ginin rijiya amfaninta ba ga mai shi kawai yake takaita ba ko yana zuwa ga al'umma shi kuma zuwa umarawa ka taba jin wani ya ji umara yana cin da biyu yana shan ruwan zanzam ka ji ruwan zanzam na zo ma a baki ai daga cikin amfanin umara ka sha ruwan zanzam ko wani na shan ruwan zanzam ka taba jin ruwan zanzam suna zo ma ga baki amfanin shi kadai ya shafa ana gani da kyau ko wannan shine kenan kenan shine an-naf'u al-muta'addi afdalu min an-naf'il qasir idan ka gane wannan ka'idar shi zai sa a koda yaushe ka rika kokarin yin abin da amfani yake ne idan kuka lura hatta ibada da Allah ya zano na arkanul islam kinnan zaka gan su an zano su ne ta hanyar yawan amfani zakka tana gaban mi a cikin arkanul islam zakka tana gaban mi tana gaban azumi tana gaban azumi kuma tana gaban mi hajji dan me yasa dan ita zakka amfanin ta yana ciratuwa ba ga mai shi kawai ya shafa ba yana shahuwar sauran al'umma ne amma azumi wa kai ka dai ke shan wahala ka ko wannan shine ke ladan ba kai kadai za a ba abuka hajji ma haka to wani zai ce sallah sallah ita ma amfaninta bai taƙaita ga kai kaɗai ba domin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in ka kula da sallah za ta hana ka cutar da mutane amfanin ya ce za ta zuwa ga mutane a anguwar ku babu yan daba ai ko amfani ko in akwai yan daba fa ai kun banu ko wannan shine kenan wai kuturu ya hada tsidagu yace na banu wannan Hausa ba kowa ya santa ba sai ba su karatun Hausa na shiga uku na lalace shine wai na bano ana gane da kyau ko to a takeice dai ibada wadda zan ba kuma wani misali wannan ne shi yake kokarin zuwa neman ilimi duk inda ake wani wa'azi ko ake wani darasi yana zuwa shi kuma wannan kullum yana gida azumi kiyamul layl wanne ne daga cikin su ya hilada mai zuwa wajen karatu dan me dan shi in ya shi zai iya gaya ma wani ya amfana amma dan kayi sallar dare ka ce ma wani kayi sallar dare wani amfani zai samu shi a ciki sai dai ma kai ka samu zunubi kuma yi wari ya kai ana gane da kyau ko wannan shine kenan shi yasa in ka san falar da ke a cikin neman ilimi shi yasa malamai suke cewa ma'ubidallah ma'ubidallahu bi shay'in afdalu min at-tafaqquh fi din babu ibadar da ta yi neman ilimi don shi in kai zaka amfana da wa zaka amfana da al'umma amma ita kuma ibada ta azumi ta me in kai kai kadai ta shafa ina ne muke والفرض فلج على انه ذا فضل اه ashe mun wake ko wal fard faj'alannahu dha fadli ala alladhi fa'altahu min nafli wal fard farilla faj'alannahu dha fadli ka sanya ta mafificiya falala ala alladhi fa'altahu min nafli akan abun da ka aikata na falala abun da ake ni shine al fard afdalu min an nafli farilla ta hi falala ai wannan yana ji kowawa ma zai gane ko ai ba a ma haɗawa ba a ma haɗawa farilla ta hi falala to abinda ake nufi da wannan shine kada ka bari dalilin dalilin nafila ka rasa mi ka rasa farilla babban misali shine a lokacin ramadan a lokacin qiyamul layli akwai wanda za su zo qiyamul layli su je su yi kwana ba su samu mi ba an yi aikin banza layya da kare ana ganin da kyau ko domin mai Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi kinan kada ka bari dalilin dalilin nafila ka rasa mi ka rasa farilla ko kuma farilla ta dage kima babban misali babban dalili akan wannan ka'idar shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza uqimatis salatu fala salata illa al maktuba in aka tayar da sallah ta farilla to baya halitta kai wata sallah ta nafila sai dai kai mi kai farilla to kuji amma haramta maka kai nafila dan saboda mi dan saboda farilla dan saboda farilla to wannan shine kenan ina ne muke fadilatun ta'allaqat bi dhati ibadatin afdalu mimma tati ce fadilatun ta'allakat bi zati falala wadda ta ta'allaka da zatin ibada shine bi zati ibadatin afdalu mimma tati tahi falala hiye da wadda za ta zo bi hasbi zamani wal makani wadda ta ta'allaka da zamani da wuri ana gane da kyau ko yanda ka'ida take shine الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أفضل من المتعلقة بمكانها kowace ibada za ka ga tana da wuri kuma sannan tana da abin da ya ta'allaka da ita misalin sallah ana gani da kyau ko akwai falala ta wuri akwai falala ta asalin sallar ana gani da kyau ko sallah ta farilla daga cikin falalarta ka zo ka yi ta aina aina a masallaci amma idan ya kasance kamin ka hito ka zo masallacin da za ka yi sallah lokacin sallar ya wuce ana gane da kyau ko kawai misali a ce masallacin nisa ke gare shi in ka ce sai ka baro gida ka zo masallaci ka yi sallah lokacin sallar zai iya wucewa to a lokacin sai ka yi sallar a inda kake dan lokaci ya yi falala fiye da me fiye da wuri ba san ko ana gane da kyau ba shine ma'anan alfadilatul muta'alliqatu bi dhatil ibada abin da yake da yake da alaka da asalin ibada ya ni falala akan abin da yake da alaka da lokacin da wurin sa bayan wannan kuma akwai wani misali da na kawo don sai ana bada misali shine sau ne yanzu aka zo anan sau na farko da sau na biyu wanne yi falala ba a ma haɗa ko? yanzu sai kasance a sahu na farko in ka shiga kana cikin sahu na farko sai ka ji an matse sosai ana gane da kyau ko ka ji an matse an takure ka to a lokacin abin da yi shine ka komo baya ka yi sallah a cikin sahu na nawa na biyu dan me yasa dan saboda can in kai sallah ka samu falalar sahu amma ka rasa falala ta khushu'i malamai kuma suka ce al khushu'u lubbus salah ana gani hafizu ala salawati was salati mustawa qumu lillahi qanitina ay khashi'ina khushu'i natsuwa ita ce mafi muhimmanci fiye da me fiye da ka samu sahun gaba al fadilatu al muta'alliqatu bi dhati al ibadati afdalu min almuta'alliqati bi makaniha kaga ka kula da falala wadda ta kumshi asalin ibada akan falala wadda take mi ta wuri ce ba san ko ana gane da kyau ba wannan shine kenan na'am akwai misalai da da na kawo wanda zamu ci gaba wa qis ala zalika ai kuna gani a tajwidi ko sai a ce wa qis ala zalika ina ne muke yawwa ai kun ga nan ma wake shi ba bi hasbi بحسب الزمان والمكان وكل شيء واجب الاتيان لم يتركوا إلا لواجب مما أوجاب من أمرين أمرا أعصما بجهة الخصوص لا لأدونا بجهة العموم موجب لنا ما ليتي وكل شيء واجب الاتيان duk abin da yake dole ne a yi shi lam ya turku illa li wajibin to ba a barin shi sai in dai dalilin wajibi ne za a barin shi ƙa'ida ce la yutraku wajibu illa li wajibin mislahu ba a barin farilla sai idan dalilin wata farilla ce irin ta aka barta me ake nihi anan shine kada dalilin nafila ka bari farilla ta mi ta kubuce ka waccan mun ganta to kuma kada ka bari farilla ta wuce ka sai in dai dan saboda ka kula kuma da wata farilla ce sabon ango da ya aure aka ganshi a sahiya ya kwashe gemi aka ce lahiya sai ce wata sunna ce ta kawar da wata wai matar shi take ita gemen nan tsoro ke bata kenan sunna aure ta kawar da sunnar geme ko to wannan a fiqihun shi kenan ana gane da kyau ko to yanzu kai ne ka zo kai sallah ana gane da kyau ko babu riga alhali kuma sallah da riga menene wajibi ne dole ne amma sai dai ka yi sallar nan babu riga ne don saboda in ka ce sai ka samu riga za ka yi sallar lokacin sallar zai wuce kenan dalilin wajibin kula da lokaci kame ka bar wajibi na me na sutura ba sai ana gane da kyau ba wannan shi ne kenan kenan ba a bari wajibi ya kubuce sai idan da me sai idan dalilin wani wajibi ne irinsa amma in an kasa me in an kasa haɗa su in an kasa haɗa su sallah da hulla dole ne to kada dan saboda ka je ka ɗauko hulla a gida ana gani da kyau ko ka bari ka rasa kabbarar harama ana gani da kyau ko dan shi sa hulla da sallah ba mi bane ba dole bane ana gani da kyau shine abin da ake nihi da wannan wama aujaba min amraini amran a'zama wama aujaba min amraini duk abin da shari'a ta wajabta a cikin al'amurra guda biyu amran a'azama sai kasance gudan ya yi girma bi jihatil hususi ana gani da ke ko a ɓangare na hususi lali aduwana bi jihatil umumi ana gani da ke ko sai kasance mai da suna ƙasa yake ga ɓangare na umumi mujibul lana to wannan yana wajabta muna dole sai an ida sannan ma'ana ta zo a haka ne ko? a bakin nan ne da ya tsaya bakin nan ne na yadda ka'ida take shine a ma aujaba a'zamal amraini bi khususihi la yujadu ahwanuhuma bi umumihi ma aujaba a'zamal amraini bi khususihi la yujibu ahwanuhuma bi umumihi ka'ida ce wadda take da sarkakiya kaɗan amma da an ka misali za ku gane misali shine in muka misali sai ku gane ma'anan Allah madaukakin sarki cewa az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhumma idan mace ta yi zina wani ya yi zina da ita gabaɗinsu a me a zane su wannan kaga umumin ne ko kowanne mazinaci ya zina amma kuma ga wani hadisi sai aka ce a shaikhatu wa shaikhatu ko wata aya mu duke shi akan aya duk da an yi nasakinta a shaikhu wa shaikhatu in zana ya farjumuhu malbatta in mutum ya taba aure ya yi zina a jehe shi yanzu kun ga wanda ya yi zina ya taba aure abu biyu ne nasoshi guda biyu ne guda ya ce ami abula ne ko guda kuma ya ce ami a jehe wanne ne am wanne ne khas azani ya tuwa zani shi ne mi shi ne am bulalewa shi ne am shi kuma jehewawa khasun ne bi shaihi wanda ya mi wanda ya taba aure ana gane da kyau ko to in aka yi khas am ba sai an yi shi ba kenan in aka jehe shi bulalawa ba za a ce ba za a jehe shi dalilin Allah ya ce dalilin manzon Allah ya ce zani mazinaci wanda ya taba aure a jehe shi to kuma bayan wannan ga aya ta ce azzani yatu wazzani an zan an an jehe shi ya mutu kenan yanzu kuma a zo a mishi bulala ɗari wannan shi ake ce ma ihu bayan hari ko kuma shi ake ce ma aikin banza hararan gawa a gane da kyau ko yanzu nan ka harari gawa zai a ce maka zai a ce ma mahaukaci ne ko wannan shi ne kenan tunda bai san ana yi ba to shine ma'anan wannan ma auz ma au ma aujaba a'zama al-amrayn bi khususihi la yujibu ahwanuhuma bi umumihi abunda ya wajabtar da al'amurra guda biyu ne guda ya wajabtar da abu mafi girma da khususi to in aka yi shi to wanda yake ami ba sai an yi shi ba domin shi ne ƙasa ban san ko ana gane da kyau ba wannan shi ne gina wallahu ta'ala alam to wa thabitun bishar'i fal yuqaddama على الذي بالشرط ما قد حارما مستعملا فمستعملا فباتخاذ يحرم ما حرم الأخذ له فحرموا عطاعه المشغول ليس يشغل مكبر تكبيره قد حاضلوا مستعجل للشيء قبل آن معاقب بالفوت والحرمان معاقب بالفوت والحرمان ina aje ma za a samu yan amshi da za a samu yan amshi da abin yayi daɗi da a ce za mu jima da magaran da za mu samu ɗan kilif mu samu su yan mutum hudu haka ko mutum goma a sa su haddace shi sai mu zo gidan rediyo mu waƙe shi ana gane da kyau ko kaga irin yan waƙen da kuke sauraro na larabawa kaga sai sai ku ku rika sauraron na hausawan larabawa kwanaki ko wani wani saurayi ya taɓa yin boka ne ce da Allah malam tunda kun ce sauran kaɗe-kaɗe haramun ne raye-raye irin na su su fati nijar irin na su wizi da su wane ne ko da ke tsohi ne ko yanzu akwai sabi na zamani to malam ku riƙa yi muna irin wanda ya halatta mu saurara dan me yasa ya faɗi haka dan ya ji ina irin wa'annan kin akwai nishadi ko ba mu akwai nishadi kuma irin wannan in ka saurara in kai ɗalibin ilimi ne zai taimaka maka wajen haddace su ana gane da ke ko za ka haddace kuma a mimtan in kana karanta ana karanta za ka yi ta tadabburin ma'anoninsu sai ka ga kana kana istimbatin hukunce-hukunce ta hanyarsu akwai wanda muka yi bari mu kare sai in gaya muku kenan daga baya sai ku samu in kuma na manta to a sai a tuna mini ina ne muke wasabitun bi shar'i fal yuqaddama ala alladhi bi sharti ma qad haruma wasabitun bi shar'i duk abunda ya tabbata a shari'a falyuqaddama to a gabatar da shi alallazi bi sharti akan wanda yake na sharadi shine kaidar ne take shine ma sabata bi shar'i muqaddamun ala ma sabata bi sharti abunda ya tabbata a shari'a to ana gabatar da shi akan abunda ya tabbata akan sharadi wannan kaidar mahuta ce ga samari ana gane da kyau ko kai ne Allah ya jarabce ka da son wata ƴar ƙwaila ita kuma Allah ya sa ƙwalalliya ce ta ce ba ta son kishiya sharaɗi in za ka aure ta ba za ka mi ba ba za ka mata kishiya ba kai kuma kana so kamar ka haukace domin so gaskiya ne so gaskiya ne ana gane da kyau ko soyayya ga jini in ji 'yan magana kudi ba littafin mu na karin magana har babi muka hudu na soyayya so da soyayya ana gane da kyau ko ta ta ce maka ba ta yarda baka mata hukishiya ai sharaɗi ne ta sako ta ce ka yarda yanzu aka kulla aure ana na ana nan sai ta zube an kun gane ta zube ko kwailancin nan dun ya kwaile mana ta canza kala bata bata kula da jikinta ba kai kuma kana so ka karo kuma an yi sharadi ba za ka mi ba ba za ka kara ba to ga ka'ida ma thabata bi shar'i muqaddamun ala ma thabata bi sharti ai shari'a ta mi wa in khiftum alla alla tuksitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masni wa thulatha wa ruba ayar da mata ba su su shigo ba su ma haddace ta ba ko a zuciya ba su haddace ta ba amma a kwalwa sun haddace ta to kenan shi kenan ai ba sai an ƙara bayani ba ko ga ka'ida shari'a ta halatta maka kenan sharaɗi ba za a yi ba ba za a yanki da shi ba ai watsi da shi ai halbi da shi yawwa kenan sai ka wurga shi ta bayan gida ko ta salanga yawwa ai wannan ta salanga ake wurge da shi a hana ka ƙari kuma kana cikin larura ma kad haruma musta'malan fa bi ittikhadin yahrumu duk abin da aka haramta musta'milan a wajen aiki duk abin da aka haramta a yi aiki da shi fabitti khazin ya harumu to haramun ne a riƙe sa ƙa'idar da take shi ne ma haruma isti'malan haruma aka zuhu duk abin da yake haramun ne ka yi amfani da shi to haramun ne ma ka ajiye shi ka riƙe shi ya halatta amfani da kare bai halatta ba ko to kina haramun ne ka bar ma ka rike kalli ko ka kawo shi a gidan karaci ya halatta shan ruwa a cikin kofi na zinariya a baya halatta sha a cikin kofi na zinariya kenan baya halatta ka kawo shi ka aje a gida ya halatta shan giya baya halatta ko to kenan baya halatta ka kawo ta a gida ka mi ka aje babu wani ko sai ko dan taku ko in ta kwana ina za ta kwana musa akwai wani zai aji wani abu na zunubi ce don ko ta kwana ko to wannan sai in mashayi da ya sabon tuba ya ce in ta kwana kenan sai a tadda tsohon tuba ko to wannan shi ne kenan to kenan duk abin da yake haramun ne mutum ya rike sa haramun ne ya mi ya rike duk abin da mu yake haramun ne ka yi amfani da shi haramun ne ka mi ka aje sa ka rike sa ma harumal akhdhu lahu fa harramu ata'ahu ma haruma ma haruma al-akhdhu lahu duk abin da yake haramun ne in an baka ka karba fa harramu ata'ahu to an haramta kuma kai kyauta da shi bil misali tadhil maqal riba ya halatta ka karbi riba ya halatta ka karbi riba to baya halatta ka bayar da ita kenan ma haruma akhdhu haruma i'ta'u duk abin da yake haramun ne ka karba to haramun ne ka bayar da shi rashawa ya halatta ka karbi cin hanci to kun baya halatta ka bada ana gane da kyau ko wannan shine kenan giya in an baka ita ya halatta ka karba to baya halatta kuma ka bada ko da ku wanda zaka ba zaka ba kahuri ne ba zan kuna gane da kyau ba wannan babbar ka'idar ta taba zo mini a wata tambaya da aka yi mini wani ɗaya daga cikin ɗalibai na ne ya samu minha ci gaba da karatu a ƙasar china ƙasar shin ya ce to su mafi yawanci kaya allin ne ake sowa kaga abu kana so ka yi komande allin a zo a livrar ya zo ya livrazon ya zo ya kama ka ya ce sai ya gani wasu takalmi sun birge shi a cikin wata leda sai ya gai ya ce yana sa a kamishi wannan takalmin to sai aka yi kuskure wajen livrazon a shi shi kuma akwai wanda ya yi komandan kwalbar giya ana gane da kyau ko shi mai livirizon yana zuwa kuma ka'ida shi mai livirizon yana aka kawo mishi abin da aka mishi ba zai koma da shi ba dole za ka karba kun ba ka da wani damar ka ce ka fasa yanzu da aka kawo mishi yana buɗa sai kwalbar giya ce shi kuma me yace a kawo mishi takalmi yace yanzu sai abokin da suke ɗaki guda shi kuma ba musulmi bane ana gane da kyau ko sai ce to ai faduwa ta zo dare da zama ana gane da kyau ko yace to ga gani ku musulmai an haramta muku shan giya ko yace to ka bani wannan giyan sai ce to mu ka san ba mu kwan mu sai da zakara sai na kira malam na tambaye shi ya halatta in baka ita ko bai halatta in baka ita ba ana gane da kyau ko yanzu shine sai kwala min kira yace gashi gashi yanzu ya ya kamata a ce kuma za ku yi ba da wannan fatawar ya halatta ya bashi ita dan me yasa ma haruma akhdhu haruma i'ta'u ana gane da kyau ko duk abin da yake haramun ne mutum ya karbe sai amfani da shi haramun ne ka kai mi ka bashi shi haramun ne kai kyauta da shi to kun ga ka'ida kun ga muhimmanci wannan ka'idodin ko wannan shine kenan ina ne muke yawwa al-mashghulu laysa yushghalu wannan ka'idar mun mun sha dariya a karatun da muka yi a di atawa yana da kyau ku kokari ku saurari ku samu ku samu karatun da muka yi a tawa shi ma a tawa irin wannan ne muka yi amma shi ne ibnu usaymin kuma shi qawaidul al-usul wal qawaidul usul al-fiqh ya sha bamban da wannan amma akwai ka'idodin da suke kusan daidai to da muka wannan ka'idar an sha labari ni na bada labari kuma mutane kai dadin abun ma dabba kamini dabba kamini karatun akai bari mu fassara ka'idar sannan sai sai mu bada guda daga cikin labarin al-mashghulu laysa yushghalu wanda yake shagalce ba a shagaltar da shi ana gane da kyau ko in ka ba mutum aron abu kaza in wani ya zo nema bai kamata kuma ka ce ba a yaje wajen wani misali ka ba mutum aron buret zuwa banda gobe zai mai dowa ka ba shi ita sai wani ya zo ya ce je ka amshe ta a wurin wani a kayi lahi almashghulu la yushra domin yanzu a cikin amfanin wancan take sai in ya kare sannan zaka iya kame ka ba wani daman yayi tana shiga a wurare masu yawa to yanda aka yi shine ni ina cikin karatu sai aka kawo shayi ana ta rabawa aka kare rabon shayi ba a bani ba ni kuma ina shan shayi can wajen karatu sai na ce to wani wani laifi na muku da ba a bani shayi to akwai alajin wanda shine mai masarkin mu sai ce malam wannan shayin ma dan kai aka aza shi amma almashghulu la yushghal kai malam yanzu ka shagaltu da karatu ba za mu shagaltar da kai da baka shayi ba an gane karatu ko ba gane ba wallahi sai na ba ku ji daɗin da na ji domin tak-tak wannan ka'idar da ya kawo ta yi daidai da misali mutum ne yana karatun Kur'ani sai ka shigo kada ka shagaltar da shi da sai ka zo ka bashi hannu bar shi yami almashigulu la yi shigal mun ba da misalai masu yawa wanda nan ba dole sai mun ba da shi wanda ya sauran karatun zai yi sauran musallan mukabbarun takbirahu qad hazalu mukabbarun duk abinda dama an girmama shi takbirahu to girmama shi ƙara girmama shi qad hazalu ai qad mana'u malamai sun hana haka shine ma'anan qad hazalu ma'ana al mukabbaru la yukabbar abinda ake nuyi shine duk abinda shari'a ta girmama shi to baka da bukatar sai ka ƙara girmama shi ba sai ku kuna gane da kyau ba arwalla wanki nawa kace ai ba ka da bukatar sai ka kara hudu ka ce a bari in kara girmama wanki a wallan a'a bar shi yanda shari'a ta bar shi tana shiga a wurare masu yawa ma'ana wannan ka'idar in ka fahimce ta zata zata koyar da kai ƙari a cikin addini kenan menene haramun ne yanda addini yace ai ai shine ma'anan almukabbaru la yukabbar duk abin da kaga Allah ya hukunta to babban abu ne to baka da baka da bukatar sai ka kara bi to ka kara girmama abu kenan ba za ka ce ba ka yauwa akwai nishadi magariban nan ya kamata a ce na raka a shidda almukabbaru la yukabbaru musta'jilul li shay mun waƙe nan ko musta'jilul musta'jilul li shay'in musta'jilul li shay'i qabla ani mu'aqabun bil fawti wal hirmani wanda ya gaugawar yin abu kamin lokacinsa mu'aqabun bil fawti to za a yi masa uquba ta hanyar alfaut a hana mishi abun wal hirmani amma haramta mishi ladarsa yanda ka'ida take shine man ista'jala shay'a qabla awanihi uqiba bi hirmani duk wanda yayi abu kamin lokacinsa to ukubarsa shine a haramta masa ladar abun ko a haramta masa abun shi yasa in mutum yayi dalilin kisan wani kai dalilin kisan ma'aifinka ba za ka ci gado ba ista'ajalta shay'a qabla awani fa uqibta bi hirmani kai sallah kamin lokacinta za a baka ladarta ba za a baka ladarta ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan ka'ida ce wadda take shiga a wurare masu yawa annafla min fardin narahu aw sa'a wilayatun khassat mata ma taqa'a ba annafla min fardin narahu aw sa'a ولاية خصت متى ما تقع أولى من الولاية التي تعم لا تعتبر بالظن إن خطا يقم الانشغال بسوى المقصود يعد إعراضا عن المقصود لا ينكر الذي به قد اختلف إنكار مجمع عليه قد ألف إنكار مجمع عليه قد ألف النفل من فرض نراه أوسع نافلة تاهي وائي أكم فرلا النفل أوسع من الفرض a wata ibarar kuma suna cewa yughtafaru fil nawafili ma la yughtafaru fil fara'idi abinda ake nuhi shine ita nafila al'amarinta ya yi hwaɗi game da al'amari na farilla me ake nuhi da wannan lahiyar kallau ana gane da kyau ko ya halatta kai sallar nafila daga zamne amma lahiyar kallau ya halatta kai sallar farilla daga tsaye wayi muka tsaye ko cani ya muka tsaye da tsaye za ka yi ta ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan kun gani shine ma'anar jinsin nawafili awsa'u min jinsi alfarabi sallah ta farilla kana in zuwa kai ta rakawi guda biyu kai tai sai ka gaji ka tsaya amma sallah ta nafila eh sallah ta farilla ha tana da adadi ko tana da adadi kayyadadde ana ganin da ke ko wannan shine kenan bayan haka sallah ta nafila in ka fara ta kana damar ka yanke ta ba sai ka ida amma ta farilla ba in ka fara dole sai ka ida wala tubtilu a'malakum ana nuhin na farillan dole azumi na farilla dole sai ka kwana da mi da niyya amma azumi wanda yake mutlaka ka tashi da sahi kana jira a zuba ma zazayi sai aka ce ayyara sun zazaye shi ana da ana gane da kyau ko ma'ana yara sun cinye baka yi saurin tashi ba kuma sai a hankali a aljihu ba bakin cingarau garau to cingare da azuminka sai ka wuce da azuminka haka manzo Allah yake yi dan mi jinsun nawafili awsa'u min jinsil fara'id dan me yasa ita nafila aka sauƙaƙa dan ita ba dole bace kenan abinda ba dole ba za ka yi sai a baka dama a sauƙaƙa maka dan kai da yawa shi kuma wancan dole ne kenan shi yasa sai a ce ga yanda za a yi dole haka za ka yi wannan shine ka'ida ce mai muhimmanci tana shiga a wurare masu yawa ina muke wilayatun wilayatun khassat mata ma taqa'a awla min alwilayati allati ta'um wilayatun khassat alwilaya shine waliyanci khassat wanda yake khas mata ma taqa'a duk lokacin da ya abku aula minal wilayati lati ta'um to shi yahi akan waliyanci wanda yake am wanda yake gamamme yanda kaida take shine al wilayatul khassa aula min al wilayati al amma bil misali yatadhi al maqal mace idan za a kulla mata aure da wa ake kulla auren nata da wa ake kulla auren nata da waliyinta ma'aifi danta kananta ana gane da kyau ko wannan su ake cewa wilayal khassa to wilayal amma shine shugaba ana gane da kyau ko domin ka'ida suke cewa al'imamu waliyu malla waliyala ana gane da kyau ko idan mace ba ta da waliyai shugaba yana da damar ya dama mata aure domin shi waliyinta ne to idan akwai waliyanta wanda suke khasa su ne iyayenta danginta su suka yi cancanta da su kulla mata aure akan shugaba domin shi wali ne am ana gane da kyau wannan shine ma'ana alwilayatul amma in ka gane wannan ka'idar kenan shine idan yarinya ta tsere daga gidansu ta je wajen alkali ya kulla mata aure da wani wannan auren bai yi ba bai yi ba sai inda ya kasance akwai lauje cikin naɗi kamar iyayen ba musulmai ba ne za su hana mata auren za su hana mata auren musulmi tukun musulma ce da abin da ya kama da haka ko kuma mutanen banza ne suna so su aura mata mutunan banza ana gani da kyau ko in an bincika an tabbata sun ce kuma za su aure da ita ga mutumin kirkin ba to shugaba yana da damar yami wannan shine kenan shine alwilaya al'a alwilaya al-khassa aula min alwilaya al'amma ba nan kawai yake shiga yana shiga a cikin babuka masu yawa ina ne muke la ta'tabir bi zanni in khatan yaqum la ta'tabir bi zanni in khatan yaqum ay la ibrata bi zanni al-bayyin khata'uhu haka kaidan take ba a aiki da zato in dai har kuskuren ya tabbata a kan ce a wajen zatokin misali kai ne ka yi zaton cewa lokacin sallah ya yi ana gan da kyau ko lokacin sallah ta azahar ya yi sai bayan ka yi sallar sai ka duba mantur kai ashe midi muke yanzu ana gan da kyau ko to a wannan lokacin wannan sallar sai ka yi mai sai ka sake ta kenan kayi zato amma zato wanda yake kishiyarsa da wancan man ista'jala shay'a qabla awanihi shine misali kace kai reunion zamu shiga in mun shiga reunion kin nan kuma sai sai la'asar zamu hutowa kenan bari mu yi azhar tun anzar bari mu yi azhar tun midi to wannan ba zato bane ake dangane kai ko to shi wannan nan ne man ista'jala shay'a qabla awanihi za ta yi aiki dan anan sallar ba ta yi ba kuma za a baka zunubi dan kare na Allah ko to amma shi kuma wannan zato ne kai zaton ya bayyana kuskure ne kenan ba za a yi aiki da shi ba ana gane da kyau wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'lam ina ne muke wannan ba wuri guda kawai yake shiga ba yana shiga wurare masu yawa ina ne al-ishtighalu bi siwal maqsudi yu'addu i'radan 'anil maqsudi al-ishtighalu bi siwal maqsudi shagaltuwa da abin da yake ba shi bane manuwa yu'addu i'radan 'anil maqsudi to kamar shagaltuwa ne kamar kamar bada baya ne a al-ishtighalu bi siwal maqsudi shagaltuwa da abin da ba shi bane manuwa yu'addu ana kilgasa i'radan 'anil maqsudi kawan bada baya ga abin da yake shine manuwa yanda kaida take shine al-ishtighalu me da suna alishtigaru bi ghairi al-maqsudi i'radan an al-maqsudi anan akwai misali da na kawo misali ina so mu samu misali mai kyau ne manuwa ta azumi manufa ta azumi ne ne ya kara mana mi ya kara mana tsoron Allah shi kuma tsoron Allah ya ne ake samun shi nisantar mi sabon Allah to sai ka zo kana azumi kuma kana abin da kake so ana gani da kyau ko kana kalle-kalle kana karyace-karyace kana gigaran mutane ka kawar da kai daga manufa ta azumi ko ba kawar da kai ba in kuma aka rasa manufa ke na an rasa mi an rasa asalin mi an rasa asalin ibada ana gani da kyau ko akwai misalai masu yawan da la la astahdiruhu na'am ina ne muke gaba la yunkaru alladhi bihi qad ikhtilif inkaru mujma'in alayhi qad ulif la yunkaru alladhi bihi qad ikhtilif ba a inkari game da abin da an samu sabani a kansa inkaru mujma'in alayhi qad ulif ana ganin da kyau ko la yunkaru alladhi bihi qad ikhtilif ba a inkarin abunda an samu sabani a kansa inkaru mujma'in alaihi qad ulif abinda ake a me yake da suna ake zargi shine kai inkarin abinda an yi ijma'i a kansa ma'ana in kai inkarin abinda aka samu sabani a kansa ana gani da kyau ko wannan inkarin ba zai yi tasiri ba inkarin da zai yi tasiri shine abinda an yi ijma'i a kansa an yi ittifaki a kansa yanda ka'ida take shine la yunkaru fil mukhtalafu fihi walakin yunkaru fil muttafaqu alaihi ba san kuna gane da kyau ba in kai ma mutum inkarin jilsatul istiraha da yake yi wannan inkarin ba zai yi tasiri ba amma in kai ma mutum inkari na misali me aka ittifaki a kansa me aka ittifaki a kansa misali ha na'am qira'atul fatiha kai ma mutum misali inkarin karatun fatiha to wannan za a ce ba ka da leke da suna inkarin ba zai yi ba inkarin nan ba zai yi tasiri ba ba san ko ana gane da kyau ba ma'ana dai abinda aka yi sabani a kansa ba inkarinsa abinda aka yi ittifaki a kansa shine in kai inkari ga wanda ya saba mishi zai yi tasiri wannan ya yi sallah daga zamanin lahiyar shilau in kai masa inkari kayi daidai wannan ya yi sallah bai gilsatul istiraha ba in kai masa inkari ba kai mi ba ba kai daidai ba domin matsala ce mi matsala ce khilafiyya na'am qawiyuhum 'ala ad-da'ifi 'ala ad-da'ifin dakhala wal 'aksu la yadkhulu la yadkhulu fa huwa huzila qawiyuhum 'ala da'ifin dakhala abu mai karhi yana shiga akan mai rauni wal 'aksu la yadkhulu fa huwa huzila amma kishiyar baya shiga domin shi wannan huzila an hana shi ka'idar shine alqawiyyu yadkhulu ala ad-da'ifi ana gane da kyau ko alqawiyyu yadkhulu ala ad-da'ifi abinda ake nufi shine ibada wadda take mai karfi tana iya ta shiga a cikin ibada mara karhi ta murkushe ta ta koma karkashin ta ana gane da kyau ko kana iya ka sa umara a cikin mi a cikin haji amma cikin kana iya ka sa hajji ka sa umara a cikin hajji amma kana iya ka sa meke da suna umara basai yadda misali yake shine yanzu kana iya ka je aikin hajji kuma ka hada da mi da umara amma kana iya ka je umara kuma ka yi aikin hajji ba zai yi ba don mi don umara ita ce mi ita ce babba kenan sai dai a sa karamar a cikinta shi ma'ana alkawiyu ya dukulu aladda'ifi haji ita ce babba ita ce ita ce karama kenan ba a iya cikin umarar a sa haji sai dai a sami sai dai a sa hajjin ba a iya a sa kai yayin lahi na'am jazakumullahu khairan barakallahu fikum na'am sai mu ce gaba bayan shi kuma wacce kayan da muka koma a baya kana iya a wajen meke da suna sallah ta rakatayil fajr kana iya ka hada su da ita da sallah ta tahiyatul masjid kana iyawa amma wacce ce babba rakatayil fajr in ka yi ta to wacce ta shiga a ciki wacce ta shiga a ciki tahiyatul masjid ta shiga a ciki na'am ina ne muke wa fil wasa'ili وفي الوسائل الجميع اغتفروا ما ليس في مقاصد يغتفر وفي وسائل الجميع اغتفروا معنى الوسائل ana ganin da kyau ko malumai gaba ɗayansu suna ganin babu laihi kai yanda ka so ma laisa fi maqasidin yuktafar amma a cikin maqasid ba sa yafewa yanda ka'ida take shine yughtafaru fil wasa yughtafaru fil wasa'ili ma la yughtafaru fil maqasidi duk abinda zaka yi akwai maqsad akwai wasila me wasila shine abinda zaka bi zuwa ga man zuwa ga maqsad zuwa ga manufa bari in baku misali aure manufa ce ta shari'a ko da wace hanya ake bi akai ga aure gani ko sai ka kalli wa matar da kake so ka aura to wannan kallon da za ka yi mata menene menene wasila ne kenan wannan wasilar an baka dama ka yi ta dan ka kai ga me dan ka kai ga manufa amma banza banza ba auren mace za ka yi ba ya halatta ka zo ka kura mata ido kana kallanta bai halatta ba ana ganin da ke ku shine ma'anar yuktafaru fil wasa'il ma la yuktafaru me ke da suna fil maqasidi lokacin ya taisi mu dan gaggauta wa ma tara min kulli ma maysuri falaysa bisaqit bil ma'suri wa ma tara min kulli ma maysuri duk abin da kaga shari'a ta sauƙaƙa shi falaysa bisaqit bil ma'suri to don saboda tsanani ba za a ce wancan mai saukin ba a bar shi kwata-kwata abinda ake nihi anan shine almaisur la yasqutu bil ma'sur dan ka shiga tsanani ba shi zai hana ana gane da ke ko ba ka bar wata ibada wadda take dama asalinta mai sauki ce bil misali yattadhil maqal idan mutum baya da lahiya yana cikin mi yana cikin mi tsanani ko yana cikin tsanani kenan ma'asur ne yanzu ita kuma sallah an halatta mishi ita ita da mi da zamna ko to shine mai surkin kenan duk tsananin da ya shiga ba za a ɗauke masa wannan sallah ba domin an masa sauki a cikinta shine ma'ana al-maisur la yaskutu bil ma'sur duk tsananin da kake ciki shari'a ba za ta mi ba ba za ta sabka ba akan ka sai dai daidai ruwa daidai tsaki ana gane da kyau shine abin da ake almaisur la yasqutu bil ma'sur ina ne gaba wa kullu ma laysa li tab'idin qabil fihi ikhtiyaru al ba'd kal kulli ju'il إسقاط بعضه ككله اعتبر وقدما مباشرا متى يصر مع الغرور ومع الأسباب وذا خطام النظم للكتاب محمدا محمدلا مصليا مسلما ما بر ما برد نظم من كتاب ختما ما برد نظم من كتاب ختما مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل ina ne muke wa kullu ma laysa li tab'idin qabil wa kullu ma laysa li tab'idin qabil dukkanin abunda laysa li tab'idin baya karban araba shi ana gane ke ko qabil fihi ikhtiyaru to in dai ka karbe sa ana gane da kyau ko fihi ikhtiyaru ko kuma ka zabi wani daga ciki alba'du wani daga cikin shi kalkulli ju'il kaman duka ne duk abin da ba a iya raba shi sai ka zabi rabin shi to kaman duka ne ka zaba ko kuma duk abin da ba a raba shi sai ka ce ka yahe rabin amma ka riƙe rabin to kaman duka ne ka yahi shine ma'anan wa kullu ma laysa li tab'idin qabil duk abinda baya karbar a raba shi fihi ikhtiyaru a wajen zabi al ba'du kace ka zabi wani kalkulli ju'il yanda ka'ida take a nasr shine dhikru ba'du ma la yatajazza ka dhikrihi kulli duk abinda ba a iya raba shi to in ka ambace shi to kaman ka ambaci dukan shi ne misali kace kai ne kake da mota sai ka ce kai na baka rabin motar nan ana raba mota a bada rabi to duka ka bashi ana kayan da kyau ko duka ka bashi ko kuma kai ne kake da mata kai ne kake da diya sai ka ce na aura maka rabin diyata to duka ka aura mishi kudi kawai je kawowa eh da ya ce na aura maka rabin ɗaya ta ce na karba shi kenan je ka kawo ko je ka biyar ke gare ka shi ne zikiru ba'adu ma la ya tajazza ka zikirhi kullihi ana gani da kyau ko a gaba sauran ka'idar isqatu ba'dihi ka kullihi itubir zikiru isqatu ba'du ma la ya tajazza ka isqatihi kullihi in ka yahi abunda ka yahi rabin abunda ba iya raba shi to kaman duka ne ka yahi ana gani da kyau ko an raba muku gado sai aka ba ku saniya ka ce kai na yahe maka rabin saniyar nan to me kai duka gaba ka yahe mishi ana gan da kyau ko kuma kace ma matarka na saki kanki kanki eh kanki shi na sake shi tami ta saku ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله إسقاط بعض ما لا يتجزأ كإسقاطه كله ana gane da kyau ko domin ai ba iya raba ta ko wannan shi ko kana da baiwa kace na yantar da rabinki ko na yantar da kawawunki amma ban da sauran gabobin jikin to a duka ta yantu wannan shi ne kenan ina ne muke wa qaddiman mubashiran mata yasir ma'al ghururi wa ma'al asbabi yanda ka'ida take shine idza ijtama'al mubashiru was sababu quddima al-mubashir ana gani da kyau ko idan ijtama al-mubashir wal musabbib ko kuma wasababu quddima al-mubashir ita wannan misali shine kawai zai zai fayyace muku ita mutum biyu ne ana gani da kyau ko bari in bada misali da wasu larai ce da lamtu larai sai ta ba lamtu yuka ta ce ga lanta na can kwanci shi ki yanke mata kunne in sai ta ce ta yanke ma nan da na kunne ana gane da kyau ko yanzu da aka zo shari'a sai ita larai ta ce ailan tuta ba ni yuka ta ce in yanke mata kunne yanzu wa hukunci zai hau kansa yanzu almusabbib ko kuma asabab ita ce a mai da suna lamtu wadda ta ce ai ai ta ce dalili ko almubashir ba wanda ya aikatar da abun fa ita ce larai kawai a misalin da muka bada ita ce wa ita ce larai kenan wa za a gabatarwa a jin hukunci ke ba mahauka ce ai kina da hankali ya za ta ce ki je ki kuma ki je ki ba sai kuna gane ka'idar da kyau ba kenan wanda ya tura da wanda ya aikata ya aka zo shari'a wanda ya aikata shine me shi za a hukuntawa sai in babe na kisa na kisa ne to shi wannan wasu malamai suna ganin kenan sun yi tarayya ne a wajen kisan kamar su biyu ne su kashe a wannan lokacin za a kashe su su duka baki daya ana gani da kyau ko shi ne ba yauwa tunda ita ce ta fada wata ba za ta fada ba amma sai dai idan ka lura ana an ce ma'al gururi abinda ake da ma'al gururi idan aka samu rudu to shi anan sababkin za a za a gabatarwa misali tasa tasa mutum ne yasa yasa yasa me ake ce mishi poison a cikin abinci an san kwazon ko guba ya sa guba a cikin abinci sai ya aje suna zanta da abokin shi sai wani abokin nasu gudan ya shigo shi bai san da ya sa kwazon kin ba ya ce wa ne bayan wancan ya tafi ya ce wa ne ga abinci nan ka ce shi wancan bai ce wanda ya sa kwazon kin bai ce mishi ya ci ni ba ya ci abincin amma yana zuwa shi wancan sai ce wa ne ga abinci nan ka ce sai ya ci wannan abincin sai ya mutu wa ya ba da abincin aka ce shi wanda ya tura abincin ko to amma wane ne dalilin mutuwar wanda ya sa fazonki a nan wa za a hukunta wanda ya sa don an samu algalar an ruɗe shi shi bai mi ba bai san da akwai abin a ciki ba ana gan da ke ku to ka'idodin sai ana sai ana hede bayani sosai wa za khita wa za khitamun nazmi lil kitabi wannan shine kunkuru kunkusu na wannan littafin ai an san kunkuru kunkusu ko da aka bari yanzu ko akwai wanda ake ma yanzu a gida gatana wannan shine karshen tsari na waƙen wannan littafin muhamdilan musalliyan musallima ina mai hamdala ana gane godiya musalliyan musallima ina mai salati da neman tsira ga aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma baradu ma barudu nazmin min kitabin hutima matukar dai ana ci gaba da wallafa littattafai ma'ana kaman karin magana ne nasu matukar ana ci gaba da rubutun littattafai to salati da salati da godiya ga Allah adadin su nake ma Allah kaman dai salati da, da, da godiya ga Allah ba adadi ana gane da ke ko wannan shine kenan karshen wannan abun gacin asali in muka kare muna karantowa daga farko sai karshe ba sai lokaci na isa mu karanto da farko sai karshe eh ai sanda kuma kun sai a karanta daga farko sai karshe ana iya karanta ko to lokacin ya matso sosai a to kenan za mu tsaya haka tunda an fara kiran sallah a takaice nan muka zo karshen wannan ko biyar a karanta alhamdulillahi alladhi tatawwala ba haka muke karanta ba in za mu karanta zan ce manzumatun fil qawaid al fiqhiyya nazm usman ibn sanad al basri al wa'ili an najdi al maliki wal manzumatu ala bahri ar rajis mustafa'ilun mustafa'ilun mustafa'ilun مستفعل مستفعل مستفعل الحمد لله الذي تطول وشرع الدين لنا وأصل ثم الصلاة والسلام أرسلا على نبي قد أبان السبلا محمد والآل والأصحاب ما استنبط الأحكام من كتابي وهذه قواعد سانية تبنى بها نوازل شرعية فلا تزل بالشك ما تيقنا مشقة تجلب تيسيرا لنا ولا تزل لضرور ولا تزل لضرر بضرر وحكم العادات بالتقرر إن الأمور هن بالمقاصد وخذ لأربعين من قواعد لما أتت عندهم كلية بانوا عليها صورا جزئيا بانوا عليها صورا جزئيا مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله